yau sha bakwai da wata ramadana hijiran manzan Allah dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas da watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu za mu saurari tafsirin alƙur'ani mai girma daga halifa abbas ma'ina abbas dakate قال ها هو كان في زمان الرجل أجاب الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إذا جاء شرع كلا لما يقضي ما أمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da kalikon da lafinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan masallaci da kuma na garin da kace na shirya su zuwa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi da annabar rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka in ba manta ba muna cin wannan sura suratul abasa kuma mun kwana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa sun ma'amatu ko ba a sun ma idan shaya an sha Allah subhanahu wa ta'ala yake bayan sun mutu aka sanya su a kabari sun ma idan shaya an sha sannan daga nan kuma wurin ubangiji ne za a koma dan ne domin maganin kiyama kalla Allah subhanahu wa ta'ala ya daka tsawa lamma ya faɗi ma'ama ya ce ai shi wannan bawa wato kafirin kenan lamma ya faɗi ma'ama shi bai aikata abin da aka umarce shi ya tauye abin da aka umarce shi na'am فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا
yanzuru insanu shi dan adam ya tsokaci mana ya duba ila da ali yadda ubangiji ya hore mishi abincinsa abin da za ka ci da abin da in ka ci yadda aka hore shi a cikin ciki yadda shi cikin zai yi kanikancin yadda abincin zai nafi da ubangiji ya so sai ka ga an bar an bar abincin ya mutum kaba kaba a ciki amma a'a sai ubangiji ya narkar da shi a cikin cikin za a narkar komai wanda zai je bangaren ruwa ya tafi wanda zai je bangaren jini ya tafi wanda zai je bangaren laka ya tafi wanda kuma aka gama fiye da amfani a tafiyar da shi ya fita haka idan ka sha ruwa Allah ce dan adam ya kalla mana anna sababa na ma sabba Allah ya ce ka duba yadda muka zubo muku da ruwa daga sama zubo ma sabba kwararo na ثم سكتنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا
kuma shakakkan al'ad da shakka sannan ubangiji ya zaga mu ya keta ƙasa shakkan keta da duba yadda ubangiji ya keta ƙasa hatsi ya fito komai a same shi a cikin sauki fa an batina fiha habbar sannan kuma a ciki ya fitar da kwaya kwaya a cikin ƙasar a fitar da gero a fitar da dawa a fitar da masara a fitar da shinkafa a fitar duka ubangiji ne shi wannan kai dan adam ka duba na وعنبا وقلبا
wa inaban kuma ka duba yadda ubangiji ya samar muku da inabi nan an keɓe inabi ne kamar yadda muka yi bayani a baya ina fata mu fahimta shine ya ɗauki dangane sauran dangane bangaren su kuma kayan marmari wa inabar ke Allah ya ce wa kwal haka nan ciyawa ciyawa duk abin da yake yado a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akwai wanda dan adam yake ci shi ciyawa ne. za a yi musharaka dan adam ya ci dabba kuma ya ci an gane shi shi ne wa kwalban kenan dan adam zai ci dabba ma zai ci ana musharaka a nan wasu malamai kuma suka ce duk abin da yake yaɗo a bayan ƙasa kamar dankali kaga ganyen shi na yin yaɗo ko kamar gyaɗa shi ma ganyen shi na yin yaɗo to duka waɗannan to in kaga yanzu bawon dankalin ai akwai yadda ake sarrafa a ganyen dankalin shi ma gyaɗan raugan akwai yadda ake sarrafa shi to ni ban wahala na'am وزيتونا ونخلا wa baitunan haka nan ubangiji shine ya ba ku zaitun a ci a sha a yi mai shi wa nakhalan haka nan da tsirai duka ubangiji shine ya samar mana da shi na وحدائق غلبا wa hada'ika haka nan ya samar muku da lambu uliban wanda lambu shi ulban wanda suke da itatuwa lemu za a samu lemu a ciki a samu abarba a ciki a samu mene duka ne lambu su ne wanda suke da suke da itatuwa a ciki na وفاكهة Hasan وأبا da kayan marmari wa abban da kuma ciyawa nan ciyawa wanda yake banta da dabbobi can nan ga naku nan ga na dabbobi mata allakum wa li an'amikum Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ni sun kukan ku ne da dabbobi na
متى لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة mata allakum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan fa an muku tanaji ne wa li an'amikum da ku da dabbobi duka shi yasa sai aka ce da akwai wanda dan adam zai ci akwai wanda ya dabba ne akwai wanda dabba zai ci dan adam ba zai ci ba iya dabba ne akwai kuma wanda iya dan adam ne zai ci an gani to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce wa li mata'allakum wa li an'amikum fa idza ja'at as-saha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to idan kiyama ya sa ita kiyama tana da sunaye ne sunaye nan sofa kiyama ina fata ku yi an yi amfani da sofa saboda hura kaho na biyu idan aka hura kaho na biyu kowa zai taso kowa zai taso ba wanda zai ce wani ya danne shi to wannan ranar ita ce ranar kiyama ranar da aka yi buri na farko ranar da kowa zai yi illa ma sha Allah sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so an ce akwai wani da za a rage gabanin su ma su kiran nasu akwai ina fata mai su kuma akwai wanda ma ba za su ɗanɗana mutuwan su ba a yi da musu mutu ba aka ce a su ma suna yin mutuwa irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara musu mutuwa su ne yan matan aljanna su yan matan aljanna suna cikin aljanna ba za su mutu ba aka ce a su ma za su ɗanɗanin mutuwan amma irin mutuwan da Allah subhanahu wata'ala ya tsara musu an gane ko to in aka yi wannan wurin na farko komai kowa za a ɗauke shi komai sai illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so an ce a nan akwai shi mala'ika mutuwa yana nan akwai ah, mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ina ba ta amfani wanda su ma daga baya za su dandana za su dandana ina ba ta amfani shine Allah yake gaya mana na'am يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته Allah subhanahu wa وبنيه ta'ala ce yau ma a wannan ranar ba ya tirrin marku min ahi dan uwa na ganin dan uwa zai gudu zai gudu ya bashi yau mai tirrin marku min ahi yana ganin dan uwan shi zai gudu wa ummihi wa abihi zai ga mahaifiyarsa ya gudu zai ga mahaifinsa ya gudu wa sahibatihi wa bani mata zai ga matansa ya gudu zai ga 'ya'yansa ma ya gudu a wannan rana wannan ita ce ranar da aka je lahira ba a daidai ba ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi idan ka ga ɗa yana gudun uban shi to bai yi aiki irin na uba in ka ga uba yana gudun ɗansa bai yi aiki irin na ɗan ba in ka ga mata tana gudun mijinta ba ce aiki ba duka wani aboki yana gudun aboki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana alhamdulillah wato abokai da abokai alhamdulillah ba'aluhum bi ba'alin aduwwin illa al-muttaqin za ka ga aboki da aboki yana gudun aboki na gudun dan uwan shi aboki wannan yana gudun dan uwan shi inda mutaqin sai dai masu jin tsoron Allah su a ranar a a za ka ji ai ana madalla madalla ana gaisawa ana tafawa ana wannan ana wannan madalla madalla ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wataala ya yi shi dan adam idan Allah subhanahu wataala ya sa ya aikata kyakkyawan aiki na kwarai to a lokacin za su kai ka da shi abokai da abokai idan aka haɗa aikin Allah aka raba aikin Allah to a lahira ma idan aka haɗu za a dinga tuna mu juna ka tuna lokaci kaza ka tuna wuri kaza ka tuna abin da ya faru a wuri kaza duk aboki zai tuna ma abokin shi wannan ina fata mu ba amma in kaga dan uwa na gudun dan uwa kaga aboki na gudun aboki kaga mata na gudun miji kaga a a to an je lahira a ƙarshe Allah ya kare shi yasa ba abin da yafi ba abin da yafi ma dan adam irin ya gane cewa da wane ne zai yi mu'amala da shi wanda za su yi mu'amala wanda in aka je lahira za a ci gaba da mu'amala ne ko ko in aka je lahira za a sha babban sai an duba ina fata an wani Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mu sahibati wa li kulli man لكل مريم منه يومئذ شانه يغنيه kulli mri'in a wannan ranar kowane mutum minhum a wannan ranar daga cikin wanda aka faɗa yau mai izin sha'ani yuhuni al'amarin shi kawai ya shagalta da shi nafsi nafsi wannan ranar kowa za ka yi na nafsi nafsi amma idan aka je lahira a daidai to za ka ji ma'ar hukunci na cewa ban gawa na ba ba na fi nafsi ba shi na duka bai gawa na ba kullum rin yin kuyo mai yin sha'ani yi kuyi na وجوه يومئذ مذكرة ضاحكة مستبشرة
za ka ga fuskoki yau mai izin a wannan ranar musira suna cikin haske da annashuwa fuskan mumini ke muskira za a ganta a cikin haske dahikatun suna dariya mustabshira suna mutuna bishara ina ba ta bayyana ana bishara ko kuma mustabshira suna farin ciki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan mumini ke na ووجوه يومئذ عليها غبران ترهقها قترا wawukuhun a wannan ranar kuma akwai wasu fuskokin za ka gan su alai a gaba su gaba ɗaya ya cika da ƙura ƙura ya lullube su ina ba ta amfani da haka haka haka bara ko to shi ne za ka gani ka ga mutum ya yi ƙura ya lullube shi to kai ka san cewa ba yana cikin natsuwa ba yana cikin wani abu ko yace maka muna aiki ne ko yace maka na dawo gona ne ko yace iska ne wani abu dai to su kafirai a wannan ranar alaiha gaba qurani za ta rinjin su gaba daya Allah ya kare tarhaquha hatta Allah subhanahu wataala ce za ka ga su fuskokin nan nasu yayi baki cikin kaskanci yayi baki gulun da suna cikin kaskanci na
أولئك هم الكفرة الفجراء ula'ika wa'innan su ne hum ula'ika humul kafaratu su ne wanda suka kafirce ma Allah fajara suka yi fajirci su ne za a je a ga su kura ya bane su baki wani saba a jiki ba saboda mene saboda sun je lahira da kafirci sun je lahira da fatirci Allah ya kare wannan shine cikin suratul abasa kuma yanzu insha Allah za mu shiga suratul takawir na
سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكبرت وإذا الجبال suratul سجرت takwir Allah ya kawo mu wannan sura a Makka aka saukar tana da ayoyi 29 Allah ya haɗa mu da alheran ne Allah ya ba mu ikon bayanai ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa idza shamsu kuwirat Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da rana kuwirat wanda aka nike ta aka ta daina da ta amma ba a ciki wai ban nujuma Allah ce yana rantsuwa da taurari kadarat masu fatsuwa ranar kiyama kenan da suka sauko kasa ubangiji ya ce yana rantsuwa da wani wa idan jibalu kuwirat Allah ce yana rantsuwa da duwatsu wanda aka tafiyar da su duk dutsen nan da za ka je ka gaba komai tudu idan kana hangon shi yanzu ka gaba tudu daga nan za ka hango abin da yake kaduna abin da yake kano abin da yake abuja ba wani abu da yake Allah ya ci ina rantsuwa da waɗannan na وإذا الإشار أدلت wa idhal isharu uddilat Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina rantsuwa da isharu raquma uddilat wanda suka haihu ko kuma masu ciki ga su an kyale su babu ci ka san su larabawa ba abin da yake da mahimmanci kamar raquma raƙuma ya fi komai don a lokacin wannan shi ne cikin mai arziki wanda yake da raƙumi to wannan mai arziki ne a cikin larabawa ba ƙaramin arziki ba to ya kake ganin mutum da raƙumin shi ko da shanun shi mu yi abin da yake kusa da mu lokacin da kake da ciki kake gab da haihuwa kaga kaffa kaffan da ake ya sha bamban da na sauran kuma a ce yau gashi ga cikin gashi ta kusan haihuwa amma an tafi babu shi wato an ɗauki ran ɗan adam ba shi ga abin da yake ma ya ya ba mahimmanci ba shi ga kuma abin nan shi yasa yanzu malamai yanzu sai suna fassarawa ubangiji yana rantsuwa da gidaje kuɗi da waɗanda suke da dogon gini kuma gashi ba masu shi an ƙawata su an gina su ya nima duniyan ya tara kuma yanzu ga ta amma ba shi Allah ce ina rantsuwa da wannan rana na'am وإذا الوحوش حشرت wai zal hukushin Allah ce ina rantsuwa da na dabbobin daji hushirat wanda aka tara su wato wanda aka tara su ya zama a ranar kiyama an mutu isaji an sallame su ko kuma ina rantsuwa da dabbobin daji da suke tattare a cikin daji na وإذا البهار Allah سجرت ce ina rantsuwa da teku bihar tekuna sujjirat wanda aka kafar da ruwansu ina ba ta amfani da wanda ruwansu ya kafe ko kuma ubangiji ya ce waɗin zalibi haru sujjirat ina rantsuwa da tekuna wanda aka ci kafi da ruwa makil duka wannan fassarar yana ɗauka cika ko ya ɗauka kafewa ko ya ɗauka cika Allah ce ina rantsuwa da wannan rana na'am وإذا النفوس زوجت
Allah subhanahu wataala ce wa idan nufusu Allah ce ina rantsuwa da rai zuwidat wanda aka tara su wuri guda wato ran da aka ɗauki ran juna. lokacin da aka tara zuwidat aka tara ran wuri guda na وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب wata قتلا kalmar udat Allah ya ce ina rantsuwa da yan yara ƙanana wanda aka kashe su da rasu ina ba ta an fahimta su ilan masu tambaya sun san a jahiliya abin da suke aikatawa su wai ba sa son haihuwar yara mata saboda dalilin wai a ita ya mace ba yadda za a yi uba ya fahari da ita a cikin daga wai ba zai fahari da ita yau ba za a ce ta zama jaruma ta ɗauki sufuri ta je cikin daga ba ko kuma haihuwanta zai iya haifar mishi da abun kunya kar ta jawo mishi abun kunya to wannan dalilin sai yasa ba sa son haifai ya mata Allah ya ce idan aka yi musu bisharar cewa sun samu haihuwa ya mace sai kaga fuskokinsu ya yi baki wuluk na ra- na damuwa wai su ba su ji daɗin an musu bishara ba wanda fa ya karya wannan shine bayyanar sai na rasulullahi suka ga an haifa mushi ya mace suka ga yana farin ciki yana murna yana wai suna mamaki to su a wannan lokacin idan aka haifa har aka har in ta zo to a take a wurin za za su a take za su kashe ya ina ba da amfani ko su haka kayi sa da an haihuwa dama a bakin rami ruwan zafi in dai mutum sai kawai za a tura ta ne abu da kasa kuma ga shi ita wanda ta haihu ta haifan mutum mace ne ta haihu ba amma kuma su ba sa son haifan mutum to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wani ya musulunta cikin sahabban manzon Allah. sai in ya zo wajen manzon Allah kullum yana kalle kallon manzon Allah ya ji daɗi amma kuma sai aka yana hawaye sai aka yana hawaye tsiran na annabi ya kai ya rasulullahi wallahi wani abu ne ya aikata wannan abin idan ya tuna shi ke sa shi hawa ya ke sa shi sai ga kamar Allah ba zai zaba ta shi ba saboda nuna ba sai ce wallahi matarsa ce ta ɗauki ciki tun da ta samu ciki ta ce roƙon shi idan Allah ya ba su ya mace ya bar mata haka har ta yi rinin cikin har ta yi kuma Allah ya ba ta yamu yake amma wannan abin ya tsaya mishi a rai. tun da aka yi ya mace sai ƙara sukuni ba sai ya zama idan yana tafiya sai ya ga kamar ana yi shi ta yi Allah ruwa mu da zaman jahiliya ya ce tana nan tana ƙara girma tana ƙara girma kuma abin na ƙara ruwa a cikin ransa tana ƙara girma abin na ƙara ruwa ran nan sai ya ce ma uwan ta shirya ta za su fi amfani sai in dai ka san cewa wani abu ne za ka yi mata ta gaya wa mace ta haba kamar yara ashe ya haƙa rami ne a daji akan shirya ran na yarinya aka yi mata ado aka yi komai sai da suka je dajin nan jeje rabu kawai sai ya tunkuɗa ta tana baba kun ga ta girma kenan ya ce haka tana wannan tana ihu tana kuka tana kwana kiran shi amma haka ya ce ni da ƙasa yana zubawa cikin tana cikin ramu har sai da ya ta ji nan sannan ya ji kuma wani abin ya kwanta mishi a rai haka ya faru annabi ya ce ka wannan abu ya yi kuma wannan abu ya yi mu musulunci ya yafe maka islamu ya yi ba musulunci ya yafe maka shiganka musulunci ya sa duk wannan an yafe amma ka yawan yi suke fara ina ba ta kaga ba wata mace da za ta nemi yanci da musulunci ya nemi mata babu duk yanci yana cikin musulunci ba yanda za ki yi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa abu da da kawawu da alamisa to ba za ku taɓa zama ɗaya da namiji ba ba za a taɓa ba saboda a halittan ma ba iri ɗaya ba balle a zama a namijin ma wani ya fi wani wanda ya fi wani kuma wanda yake ƙasan ba zai taɓa kawo kan shi sai inda inda ba a yi ba balle mu ce ka ji ba musulunci ya zo ya kwatan ma mata yanki da mace ba ta cin gado wane ita an ita ma abin gado ne musulunci da ya zo sai ce a a ai yanzu ma su ne su ne yan fara ne da haka idan za a raba gado mace ake fara fitar mata da nata inda mata su ne farko sahun farko masu ci da farali kenan musulunci ya ba su wannan yanzu musulunci ya ce ki zauna a gida shi kuma na mutu ya fice ce musulunci ya ba ki wannan ba ki inda mace aka ce da kusa da zai ta nema ba inda aka ba ki wannan sai dai ke shi yasa za ka ga kullum tana fita kullum kuma tana cikin wahala tana fitan amma tana cikin wahala saboda ba a tsara ta akan haka ba sai ka ga wanda ba ta zuwa ta je aikin ta fi ta kwanciyar hankali da nutsuwa to haka da haka duk wani yanci musulunci ya riga ya kasa to wannan abin da Allah subhanahu wata'ala aka aikata ce to muna nutsuwa da wannan su ilat lokacin da suke tambaya mai tambaya ya tambaya bi ayi zambin بأي ذنب قتلت ayyukan mutila wai wani laifi ne suka yi ake musu wannan hukunci ake kashe su ina fata an fahimta da wani laifi suka yi na وإذا سوقوا نشرت
wa idan suhufin nishra Allah subhanahu wa ta'ala ce muna rantsuwa da takardu wanda ake rubuta ayyuka na kwarai nushrat kuma aka buɗe su wato ranar buɗewa ranar ziyara an rubuta kuma an zo an buɗe na وإذا السماء wanda كشطت sama'un kushidat Allah ya ce haka nan sama yayin da kushidat aka yayi ka gaba daya mala'ikun sama sun sauko ga saman nan ana kallon ka ta an yayi ka na وإذا الجحيم wani سئلت tattahimun kujirat Allah ya ce ga kuma wuta lokacin su su kirat lokacin da suke ruruwa suke cikin garwashi tana ruruwa na وإذا الجنة أزلفت Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idan jannatul udlifat da kuma aljanna lokacin da udlifat aka kusanto da ita aka matso da ita kurkusa na علمت نفس ما أهبرت alimat nafsin a wannan rai fa a wannan ranar kowace rai za ta san ma ahdarat abin da ta aikata kowa zai fi san abin da ya aikata a wannan rana da abin da ta aikata to ranar kuma zai zo maka da shi na فلا أقسم بالخنس wala uqsimu bil khunnas Allah ce ina rantsuwa da taurari masu kuya al khunnas masu kuya wanda suke kuya kaga da tauraruwa da zaran akwai lokacin da kowace tana da lokacin ta kowace gwargwadon girmanta gwargwadon aikinta gwargwadon dadewar a lokacin da ta fito an halitta ko to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce ina rantsuwa da wannan taurari na الجوار الكنس aljawarin kunnan Allah subhanahu wa ta'ala ce ina rantsuwa da wayannan taurarin manya su biyar akwai taurari manya guda biyar wanda masu ilimin taurari su ne suka san su suke bayanin su ina ba ta fahimta to wayannan Allah ce muna rantsuwa aljawari da wayannan taurarin alkunna su wayannan manya din guda biyar ina ba ta fahimta na والليل إذا أسس wallai Allah ce muna rantsuwa da dare idza as'asa lokacin da ya juya baya shi as'asa yana da fassara guda biyu. yana daukan juya baya yana daukan fuskantowa to Allah subhanahu wataala ce muna rantsuwa da dare idza as'asa yayin da ya juya baya wallaili idza as'asa muna rantsuwa da dare yayin da ya fuskanto ya fuskanto ba yanzu ai dare ne yake fuskanto mu ko to wannan fuskantuwan Allah ce ina rayuwa da shi lokacin da alfijir yake kirin yake shirin fita shi kuma lokacin daren yake ba mu baya shi ne Allah subhanahu wataala ya ce ina rantsuwa da wannan na'am والصبح إذا تنفس Wasubihi Allah ce muna rantsuwa da safiya asubahi idza tanaffas yayin da kike numfashi ko take miƙa ka san an ka tashi bacci a ko na dan miƙa da hamma da ba a dan rasa su ko to shi Allah ce muna rantsuwa da wannan subahi lokacin da ta karatu wato shi za ta nafasa shine lokacin da asubahi yana ƙara shiga kuma gari na ƙara haske an gane to ƙaruwan hasken shine ubangiji suke magana ana shigan shi an gane yanzu lokacin da aka aje gabaki da lokacin da aka yi sallah hasken ba zai zama ɗaya ba bayan idan da sallah hasken ba zai zama ɗaya ba ko to har zuwa lokacin da za ka fara gane rigan wani riga ya sa baka ko fara to shine lokacin da hasken yake ƙara kusan zuwa za ta na masu na innahu laqawlu
innahu rasulin karim lallai wannan alqur'anin da qaulin rasulil karim lallai zance ne daga wajen ubangiji zuwa ga mala'ika zuwa ga sayyidina rasulullahi alkharib shi kuma mala'ikan nan mai girma ko kuma wanda aka bashi wannan rasul din manzon Allah mai girma ko ya dauki mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ko ya dauki sayyidina rasulullahi amma malaman tafsiri sun jingina cewa wannan ana jingina shi ne da mala'ika jibril saboda ayoyin da suke gaba na'am ذي قوة عند ذي العرش Allah مكين subhanahu wataala ce ni kuwatu an yana da ma'abocin karfi ne idan aka aiko shi da shi ba wanda ya sai tare ya kara ko ya rage ni kuwatu inda bil arsh a wurin ubangijin al arsh makin yana da wuri an gane ko wato yana da goma shi ke ba sa ai akan ko a wasu akan ce ai wani yana da fada a wurin wani ko to shi mala'ika jibril ko kuma mai gida annabi Muhammad inda zil arshi makin shi yana da wuri yana da fada a wajen ubangijin a harshe makusanci na مطاع ثم أمين mudanin abin yi wa da'a ne shi abin yi ma da'a ne mala'ika jibrilu kenan samma a can sama shi yasa zo da famma wato a can sama kenan amin kuma amintacce ne mudanin shi abin yin ma da'a ne mala'iku suna mishi biyayya saboda shi ne shugaban mala'iku ina ba ta amfani sannan kuma idan an ɗauka sai dina rasulullahi ne mu'ayin shi ne abin yin mada'a da Allah subhanahu wa ta'ala adiqul laha wa adiqur rasul samma a kuma can sama wurin ubangiji aminin abintacce ne an gane shi duka yana ɗauka wanda suka ɗauka suka ce ana yi da mai gida nan ba mu ne ce ta ana ce mala'ika jibril ne duka Allah ne subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa innahu la qawlur rasulil karim to ko ya zama mala'ika jibrilin alaihi salatu wassalam ko ya zama kuma mai gidan gaba daya shi ne Allah subhanahu wataala ya ce mutali mutali abin yi wa biyayya ne abin yi ma da'a ne samma a can sama aminin kuma mun dace na وما صاحبكم saboda بمجنون wannan ayar shi yasa masu cewa da sayyidina rasulullah ake yi suka dauki wannan Allah ya ce wa masu ayyukan wannan shine dalilin rasuwa wallahi wannan mutumin na ku sai na rasulullah bi majallu ba wani alaman hauka a tare da shi haji ba sai da Allah subhanahu wataala ya rabe shi ba alama hauka a tare da shi na ولقد رآه بالأفق المبين wala kada hakika lalle wallahi ra'ahu man annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril bi ufukin mubin a sammai kuma a halittarsa cikakkiya ya gan shi ido da ido sai ko duk ranar da kaga mala'ika ido da ido a siffar shi na mala'ika ranar mutuwar ka ba za ka ƙara sakan ba ka ga mala'ika a siffar shi na mala'ika to ranar mutuwa ne amma idan ubangiji ya so yana sanya mala'iku a bayan kasa suna kai kawo amma da siffa irin siffar ne su amma su mala'iku suna siffanta ne da siffa mai kyau sabanin aljanu da shekaru su a mummunan siffa suke gina shi yasa na ne ce yawancin ka ga bakin kare ko bakiyar maki da daddare su wannan aljani ne yar kiɗa to su ko mala'iku a shi yasa da yawa za su ga sahabbai sun ga mala'ika amma ba su san mala'ika ba sai in ya tafi sai annabi ya ce a ta jarimar sa'id haka za ka ji ya tafi sai dina abu umaru shin ka san me wannan tambayar ya ce ulita allahu wa rasuluhu a'lam ce fa inna hu jibril ai malaika jibril gashi sun zauna da shi sun yi magana da shi sun gan shi an yi amma ya zo a siffan mutum ne da aiki wuri malaikar da wuri ne wani sahabi ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gani da wani ka'ida an saka mutum suna magana da wani tun ba an ce bismillah ba tsayawa ka kai duk uzurin ka sai ka tsaya so da ya je sai ya tsaya yana sauraron sai suna rasulullah ya ga tsayuwan yayi tsayuwa tsayuwan yayi tsayuwa kamar ya mushi magana ta haba ka kyale sai suna rasulullah kamar sai dai ya ga to ai tun daga ma mai gidan shi ai ba shi da cewa sai da ya gama ya juya ya tafi sai ya ce ya rasulullahi wannan ba ko ya daɗar da kai wallahi an na tosiya maka saboda kai wani ce ka gan shi ya ce na gan shi ya rasulullahi ya ce ai mala'ika su biyu mala'ika su biyu yanzu nan za ka ji ta'azi ya shigo ya ce ka haɗu da wani ya ce na haɗu da sayyidina da iya bin arabi al-kalbi ya ce ai ba da iya ba ne jibrili saboda yakan yawan zuwa a cikin siffan sayyidina da iya an ce sayyidina da iya shi sahabi ne mai kwantini ga kyau kyakkyawa ne abin da fa ya danne mishi can shi saboda kawai suna haduwa a gaban manzon Allah ka san duk kyau in ka zo wajen mai kyau sai ka zama baka da kyau don aka zo wajen mai gidan sai ya zama duk kyan mutum ya dasa shi amma sayyidina da iya yana da kyau kyakkyawa ne to malaika jibril alaihi salatu wassalam yake sun kwafi da sun kwafi da lafiya amma kai dan adam idan ka ga mala'ika a siffan shi na mala'ika to ranar za a zara ranka duk wanda za a zara ranka mala'ika su ya zo shi to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril a sam a samma kuma ya gan shi da halittar shi cikakke har ya faɗa sai na su da shi mala'ika jibril fakafakan shi guda ɗari shida ne ɗari shida kuma akwai wanda ya fi shi akwai wanda mala'ikan da fakafakan mala'ika jibril ɗari shida gaba ɗaya shi fufutan shi guda ɗaya ne in aka haɗa duka ɗari shida gaba ɗaya yasa ina fata an bayyana to Allah shi kaɗai ya ɓoye makan shi sanin ilimin alƙur'ani duk abin da ka gani ka kalla abin da yake gaban ka ne shi ubangiji ya wuce ya wuce yasa kullum kullum kai nazari a cikin halittar ubangiji ne kada kai nazari akan Allah ya Allah yake sai ka allaka amma ka kalla yadda halittar Allah yake sai ka gane cewa akwai Allah sai ka gane cewa akwai Allah na'am وما هو على الغيب بضنين وما هو shi sai da na rasulullahi bai zama an gaibi da dani bai zama marubuci akan gaibi ba Allah subhanahu wataala ya nuna mishi aljanna da ya zo kuma ya mana bayanin aljanna ya yi ruwan wannan mu yanzu aljanna gaibi ne a wurin mu ko ba gaibi ba gaibi amma Allah subhanahu wataala ya nuna manzon Allah sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana gaya mana aljanna da yadda aljanna take har yake cewa ya shiga gidan wani ya shiga gidan wani ya ce ma yake gaya ma sayyidina Bilal Allah ya kara mishi gida ya ce mishi na ji takun takalmin ka a gabana ya Bilal me kake aikatawa a aljanna ba sai na ji takun takalmin ka ya ce sayyidina Abubakar na shiga gidanka har ya ce mu sayyidina Umar na bi ta kofar gidanka kai ba shiga gidanka ya ce a ya rasulullahi ana shiga gidan kowa ni kuma a ce ba shiga gidana ba ya ce eh ai na san Allah ya maka tani irin abin da kake so ne na yan matan aljanna saboda kai mai kishi ne kada in shiga kai kishi ya ce ya rasulullah wa zai kishi da uban shi ko ka ga yanzu wane ne dan baban ka ya je gidanka kace kai kallon maka mata zai yiwu ina ba ta an fahimta to shine da ya dawo yana ba mu yana ba mu shine Allah subhanahu wataala ce ai bai zama mai ruwa ba kamar da kai ji Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama ruwa kuma yadda kika ya gaya mana duk abin da ake faɗe na sako Annabi ya isa ya gaya mana wuta ga ita wasu mata sun zo yake gaya musu yace na je wuta sai na ga mata sun fi yawa a cikin wuta sai wata sahabiya Allah ya fara mata ilimi ya rasulullahi mu muka fi yawa yace kwarai mata suka fi yawa to me yasa muka fi yawa yace saboda ku masu butulci ne kuma masu yawan la'anta su mata yanzu nan za ka ji dan abu kaɗan zai haɗa ku sai kuke magana da taɓa yin ma a lokacin ma fa da kuke maganan kayi mata wani abu sai ta ce maka me ka taɓa yin man ga ya ma abin da ka taɓa yin man sai mata ina ba ta fahimta ya ce sannan kuma kuna yawan la'anta yanzu nan sai ka ta zagi yaro dan kaza dan kaza to yanzu maganin wannan shine ne ku yawaita sadaka shine yawaita sadaka zai sanya mata na ba ta mun to kaga cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya gaya mana yadda damu take ya gaya mana yadda hagu take shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wa ma huwa ala al-ghaibi bidan na وما هو بقول الشيطان الرجيم wa ma huwa wannan alqur'anin ba bi qaulin shaytanir rajim bane ba maganar shaytan ne tsinan ne ce facce ba a maganar ubangiji ne innahu la qaulur rasulil karim fi quwwatin inda bil arshi maki wannan maganar ubangiji ne ba maganar shaytan ne ce facce ba na فأين ayyukan تذهبون
da zahabu Allah ce yasa kuke inkari kuke ja'inta da wannan ayoyin ina za ku je ne duk inda za ku tafi ina za ku je kuna tsaye a wuri ɗaya ne aina ta zahabu ka tsaya kana inkari to in kai inkari ina wajen zuwa ubangiji ya ce alqur'anin nan daga wurin ubangiji ne ka tsaya kana da to da wa kake jayayya aina ta zahabu na إن هو إلا ذكر
in huwa للعالمين hakika wannan alqur'anin ba wani abu bane face illa zikirin face wa'azi ne lil alamin da wa'azi ne akan wa'azi ne ga jahilai na'am لمن شاء منكم أن يستقيم man sha minkum wanda ya so daga cikin ku an yastaqim ya tsaya a hanya ba je je ki ake nan suradan mustaqim Allah ka sanya mu a cikin hanya mu Allah da ya ga mana da Qur'ani wa azimi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yace na bar muku wa azimi ya ji akwai mai magana akwai wanda kuma ita ba ta magana kurma ce amma kuma kullum wa azimi ne magana yake shine alqur'ani kullum alqur'ani magana yake yana mana wa azimi ita kuma mare maganan kurman da bata san kowa ba ita ce mutuwa mutuwa ai kullum wa'azi ne ko za ka ga a lokacin da ta faru a lokacin take zama mana wa'azi ba da an kwana da shi ke nan sai mu wa'azi gashi kuma kullum ana yin ta kullum ana tafiya kullum ba a dawowa amma kuma kullum muna manta kullum a cikin mantuwa muke na ba ta mun za ka ga an yi mutuwa wanda ya shafa ne ma shine mutuwan da bada ruwa wanda kawai ta shafa gaba ɗaya mun manta da menene mutuwa mun manta da cewa tana kanmu mun manta da cewa daga lokacin da wani ya rasu zuwa lokacin da kake magana ko kake Allah ya kai shi da kai ma baka wuce saka da ya tsakani ba amma duka mun manta annabi ce na bar muku waɗannan masu wa'azi suna nan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liman sha'a minkum wanda ya so daga cikin ku an yastaqim ya ba hanya mu insha Allah wa ma tasha'una وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين وما تشاءون ba abin da yake faruwa illa an yasha Allah sai abin da Allah ubangiji ya so rabbul alamin ubangiji ta da abin da Allah ya so shine ne abin da kaga ya faru da kai wannan muqaddami ne Allah ya kaddara mu abin da kaga bai faru da kai da ba zai faru ba kaka wahalar da kanka abin da ka samu naka ne abin da ka rasa ba naka bane ma tashawuna illa an yasha Allah na za mu shiga na'am سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب suratul انتثرت infidar Allah kuma ya kawo mu wannan sura suratul infidar a makka aka saukar tana da ayoyi guda goma sha ɗaya. Allah ya haɗa mu da alkhairin da yake cikin wannan sura Allah ya ba mu ikon faɗan daidai a cikin wannan idan sama'un faɗa bayan bismillah da Allah subhanahu wa ta'ala ce ina rantsuwa da sama in faɗarat yayin da ta tsaki yanzu muka fito da shi ko wa idan kawakibin tafarat Allah ya ina rantsuwa da taurari lokacin da in tafarat suka farfaɗo sama ta gudu na وإذا البيار وإذا فجرت البحار فجرت إنا رنسوا da tekuna wai lokacin da suka cika suka yi makil Allah ji ina rantsuwa da wannan na وإذا القبور بؤثرت wurin bu'utirat Allah ce ina rantsuwa da kaburbura bu'utirat lokacin da aka tasar da dan adam aka shigar da kai aka tada ita kabari madakata ne Eh, barzahu wa bainahuma barzahu Na yadda.
shay ana kira da barzahu na Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idal qubur bu'utirat na علمت نفس ما قدمت وأخرت aliban nafsun ma qaddamat wa akhar a wannan ranar da muke wannan rantsuwar dan adam zai san abin da ya gabatar na aikin alhairi wa ma akharat abin da ya gabatar wa akharat da kuma abin da ya jinkirta Allah ya ce dan adam zai sani idan ka aikata alhairi zaka san abin da ka aikata a wannan rana in mutum ya aikata sharri zai sani wa man ya amal bil qala dharratin khairan ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره duka abin da mutum ya gabatar na alhaji zai gani abin da kuma mutum ya jinkirta shi ma zai gani mutum ya aikata mummunan aiki Allah ya kare na'am يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma garraka mene ya rude ka kai kuwa jira dukkan karim kabar ubangiji alkarimu mai girma mai karamci wanda zai baka yau gobe ya kara maka jibi ya kara in kai shiru ma yake saboda mene Allah ne kawai zaka tambaya ya baka gobe ka kara ya ji daɗi ya baka jibi in ba shi ba babu ka duba kai kanka ko matar ka yau ta tambaye ka gobe ta tambaye ka jibi ta tambaye ka me zai biyo baya za a samu yadda ba a so a ko kin cika fitina amma shi ko ubangiji sai ce wajen wa wa za ka nema to wannan fa mai karamcin karimi kai dan adam ne ya rude ka kaje ka samu wani shagwala ga cikakke na الذي خلقك فسواك فعدلك Allah shi ne fa Ubangiji halakaka wanda ya halice ka fasowa ka yi daidai ta ka fa adalak ya aje ka fa adalak wato aka sanya gaɓoɓin ka kowanne daidai wa daida wani bai kowani ba wani bai kowani ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ka ya daidaita ka na'am في أي سورة ما شاء ركبك ake suratin a cikin wannan sura mai kyau ma sha a rakaba yadda ya so kuma ya tsara ka ya yi ka dogo ko yi ka gajere ya yi ka fashi ko yi ka baki ya shi wannan ubangiji shi ne ya maka wannan. dan adam mutum ne da shi ne ya same ka kan ka manta da wani kalla كلا بل تكذبون بالدين kalla Allah ya daka musu tsawa ya ce bar su dai ba wani abu bane tukazzibu na biki suna karyata ranar sakamako ranar kiyama ranar da za a tattara ayyukan bayi kowa ya ga aikin ma kaddamat wa ma akhar ka ga abin da ka gabatar ka ga abin da ka jinkirta duka a wannan rana na'am وإن عليكم لحافظين kakkamanta da abin da za ka aikata wa inna alaikum la hafizin a ciki a tare da ku akwai masu kiyaye ayyukan kakkamanta akwai wanda suna kiyaye aikin dan adam duk abin da za ka aikata ka sani akwai kiramu كراما كاتبين kiraman katibin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna da girma a wurin ubangiji katibiye kuma su ne masu rubutawa a hagunka akwai mai rubuta munanan ayyuka a dama akwai mai rubuta kyawawan ayyuka shi idan ka rubuta sun kai aikin kwarai take ubangiji zai baka lada lada ladan aikin sannan kuma a ninka maka saboda ladan yin biyayya ladan ka ɗaya ne misali sai a ce a ƙara maka goma sai ubangiji saboda mene Allah subhanahu wata'ala ya baka umarni ka bi umarnin to wannan umarnin shine za a ƙara maka ƙari amma wanda ya aikin mummuna sai mala'ikun su suna karɓan umarni ne daga mala'ikun ɓangaren dama sai su tambaya su ma rubuta ce ku jinkirta ko zai tuba ka ji ɗan gata ɗan adam ke a jinkirta maka ko za ka tuba in ka tuba shi kenan sai a yafi ba za a rubuta ba idan kuma mutum bai tuba ba sai a ce ku rubuta mashi abin da ya aikata ma'ana zunubi ɗaya ba za ka yi a ninka maka ba ina ba ta mu yi don ubangiji ya ce mun ba mu kasance masu zalunci shi yasa dan adam ne zai same shi me zai ruɗe shi a ce kullum za ka samu lada goma a lada goma nan ko da a ce ka yi aiki ɗaya kyakkyawa ka samu goma gwargwadon imanin da gwargwadon aikin gwargwadon kyawun aikin da ka aiki kai zunubi a rubuta maka zunubi ɗaya ka bari har ɗaiɗai ya riga ya goma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ni ya rubuta ɗan adam ne ya ayu hal insan ma garraka bi rabbika al-karim ubangiji mai karamci wanda in kai ɗaya zai ba ka goma ka rubu kuma mummunan aiki ya riga ya kyakkyawa shi ne ubangiji yake gaya mana na'am يعلمون ما تفعلون ya da kuma suna sane da mata fadon abin da kuke aikatawa duk abin da kuka aikata suna sane kuka aikata alhali na إن الأبرار لفي نعيم kan abarara hakika ka ga bayi masu kyakkyawan aiki bayi lafi na'im suna cikin wani ni'ima dawwamammiya lafi na'im kenan suna cikin dawwamammiyar ni'ima na'am وإن الفجار لفي وإن جحيم الفجار سوكو فاجري كافري لفي زعيم سنا تكين وتن جهنم زعيم الله يكارم سنا تكين تسجم نعم يصلونها يوم قولها الدين الله سبحانه وتعالى يتي لا أشغل الجسو يوم الدين أرانا ساعة أرانا لا أشغل الجسو لولا يوم الدين الله يكارم
وما هم عنها بغائبين Allah subhanahu wataala ce wa baku su dinnan fa an ha game da ranar alkiyama ba su kasance digaibi masu kuya ba ina za ka kuya ba wanda zai ba inda za ka kuya ba inda za ka je ka kuya ranar an tattaro halittar farko da halittar ƙarshe to wajen ba za ka je ka kuya mala'iku sun kewaye aljanu sun kewaye ka kai kuma ɗan adam da aka ake ciki an gane ko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma hum an haɗi ga'idin ba su zama masu ɓuya ba a wannan rana na وما أدراك ما يوم wa ma da الدين raka waye sanar da kai ma yau min wannan ranar sakamakon dan adam ka san wannan ranar kuwa ranar da za a zo a cincire ka a ba ka ayyukan da ka aikata alhaji ka gani ranar da ka aikata sharri kuma za ka gani waye sanar da kai wannan rana summa ثم ما أدراك ما يوم الدين ma adraka Allah ya ƙara maimaita wai shin dan adam ma adraka ma yau ne wa ya sanar da kai wannan ranar sakamakon wa ya sanar da kai na'am يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
yau mu a wannan ranar fala tamliku nafsin li nafsin shay'an wata rai ba za ta iya mallakan ma wata rai wani abu ba ko mun kallon shi a wannan ba za ta iya ba wai na abu na wani amfani a wannan ranar ba za ta amfani da ba amfani da ba ta yi na nan a wannan rana wal amr yawma idhin lillah dukkan al'amari gaba ɗaya a wannan ranar yana wurin ubangiji gaba ɗaya wani amri yau ma'izin lillah an gane ko shi yasa aka je kiyama a titi ya zo an zo an yi tashi kiyama don a wajen ubangiji an riga an yi kiyama ba abin da ya rage an gane shi yanzu ubangiji ba jiya ba yau ba gobe ba shi ba mu ne yan adam muke da wannan mu ne muke da wannan lokacin shi yasa wani lokaci kaga Allah subhanahu wataala ya ce kiyamun kiyaman shi yasa ko kuma kaji ana babu labarin cikin kiyama sai kaji an shiga yan aljanna ga su yan wuta ga su ma sadaka ku cikin sakar haka za ka ji ana tambaya in shigar da ku cikin sakar kaga har an yi kiyama har yan wuta sun shiga wuta mu yan aljanna muna tambayar ku in shigar da ku قالوا لم نكن من المصلين da aka zo filin kiyama sai aka zo aka auna aikin bawa da cikin bayan Allah sai aikin shi ya zama ya yi kankan da mummunan aiki yau wala ta ne mummunan su da ya fi shirya aikin ya zama zunubin shi da ladan yanzu abu ɗaya ne da wani zai ceto ya ce ya ubangiji ya zalunce ni a wuri kaza sai a ɗauko ladan a ba wacce shi ke nan zunubi ya rinja ya lada sai a ba shi dama nan ne kawai za a rinja shi aikin alheri already ya ga riga an gama an kulle ta dan ba za a yi ba an riga an kulle ki sai ladan shi dai sai ya zama yaje dai sai ubangiji ya kalle shi yanzu kaga da za ka samu lada daya da shi ke nan zai rinja mu wani aiki da ya sa ta rinja ya ubangiji na zazzawa hadisi yau kuji ke ce mishi ko ka zaga ka jiya mai ko za ka samu kenan yau mai tilin mar'u min aiki kenan ko wa hulmihi wa aiki zai je wajen abokai ya je wajen dangi ai kai ka ma gode an gwada naka mu yanzu ba a gwada naku ba muka zo muka ba su kuma muka zama kamar kai ba a ina za ku samu kowa a ranar nafsi nafsi kowa kan shi kawai shi kenan ya cire tsammani sai kuma wani bawa shi shi da ya dina ni ma sai kira shi sai mai faru ya ce kaji kaji kaji ya bashi an gwada aiki na ga aiki yadda ya bayar ga yadda ya bayar sai ce to shi aiki shi ba gaba ɗaya kyakkyawa guda ɗaya ne duk sauran aiki mummuna shi gaba ɗaya mummunan aiki ne amma aikin nan kyakkyawan ita ce guda ɗaya ya ce to kada a yi al'aiki babu in rasa ka rasa ni gwanin ɗaukana wa gashi nan gari shi ya haƙura kawai sai ya tafi da ladan sai koma wajen ubangiji ubangiji ya mamaki mamaki irin nashi alhalin ya san komai shi ya kaddara komai ya ce ina ka samu wannan sai a cikin bawa ne wani bawa ne daga cikin bayan ya kuma sai a sa ladan ko sai ta bilya yi ne sai na ne makoman shi aljanna ya ce kuka shi aljanna sa bawa na aljanna ya Allah yake ku gaya ma bawa na na ba shi kan mutum an ba shi kan mutum an sa shi aljanna saboda karamci na ubangiji magar raka bi rabbikal karim karamci na irin sai ce kuma an baka sai kan mutum ai sai ya ruga ya koma wajen wannan ko zai tsaya wajen wani a zai kalla matan shi ko dan shi a wannan lokacin eh sai ka zo ba Allah Allah ya baka aljanna sai a a kada kai mun shi wallahi Allah ya baka aljanna ina ba ta an fahimta wannan ana magana a cikin babi ne na ciki shine Allah subhanahu wataala ya ce a wannan ranar ba wanda yake mallake wani abu sai ubangiji yawma la yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru dukkan al'amari lillah yana wurin ubangiji a wannan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuma da muka yi tare da Allah ya ce
alamun khalifa basira alamun sharafi an kara karama Allah ya karfi wannan karfi Allah ya sa amfani da amfani bayan bayan mu albarka ma shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo saukar da albarka da alheri wannan gari namu da kasan mu baki daya Allah ya zauna da mu lafiya zauna da kasan mu lafiya mu zahira da batina Allah ya mana maganin sarrafa ya kawo mana da ita kuma Allah ya kara mu jagora ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله